إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يومنا وني نهدوكو وني نهدوك وقت رمضان هجرة ما أجي صلى الله عليه وآله وسلم لك مكة زوا مدينة شكرا دبور شكرا ضريهرو دا أربعين دبير منا فاتم وبنجي تعالى إذا تدمو يا الله منا روكونك ka yi mana gamdakatar da samun dukkan waɗansu ayyukan alheri a cikin wannan wata kuma Allah ya karɓa mana Allah ka samu daga cikin waɗanda kake yantawa a wannan wata mai albarka Allah ka biya mana bukatunmu duniya da lahira darasinmu na jiya dai muna cikin wannan sura mai albarka a suratul safat inda muka tsaya a aya ta ɗari da arba'in da takwas yau insha Allahu za mu tashi aya ta ɗari da arba'in da tara muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu wannan sura darussan da ke cikinta bayan tarihi na annabawa daga cikin annabawan allah maɗaukakin sarki tana babu labari akan halayen mashirkai da kuma irin yadda allah maɗaukakin sarki da ya ta ƙalubalanta duk wani nau'i na shirka wanda a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya aiko shi akwai mutane masu ibada daban-daban waɗansu mala'iku suke bautawa akwai masu bautar mala'iku kuma wannan bautar mala'ikun da suke yi wai suna ganin suna bauta musu ne ba don komai ba don su kusantar da su a wajen Allah ranar tashin alkiyama yasa suke ta ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba komai yasa muke bautar mala'iku ba illa dan idan an tashi alkiyama su makusanta ne na Allah kaga sai su kai mu fadar Allah a sassauta mana su suna ganin wannan shine hujjarsu akan bautar mala'iku wadansu kuma suna bautar aljanu yayin da wadansu suna bautawa gumaka to inda aka yi mummunan wato zato ga ubangiji su waɗanda suke bautar mala'iku da suke ta ai mala'iku ɗiyan Allah ne subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah Allah ba shi da ɗa kuma ba shi da buƙatar ɗa suka ce ɗiyan Allah ne kuma wai mata ne wai mala'iku mata ne a lokacin da su a cikin ɗabi'unsu suna ƙyamar aihuwar ɗiyamace amma su suka dangantawa Allah aihuwa kuma aihuwar ba ɗiya mata kuma suke bautar abin da suka ce ‘ya'yan Allah ne kaga laihi ɗaya bayan ɗaya guda uku kenan gaya sun ce Allah yana da ɗa Allah ba shi da lam yalid wa lam yulad kuma sun ce wai ‘ya'yan Allah mala'iku kuma mata ne kuma halin suna bauta musu duk ɗaya daga cikin waɗannan laifuka guda uku zai iya gadar musu zama a gidan wutar dindindin Allah ya kiyaye mu to shine Allah madaukakin sarki yake gayawa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fastaftihim al rabbikal banatu fastaftihim al rabbikal banatu wa lahumul banun am khalaqnal malaikata inathan wa hum shahidun ubangiji ta'ala yace wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai kyamar waɗannan ayyuka na mushrikai da suke danganta mala'iku da ƴaƴan Allah kuma wai mata ne Allah ce fastabtihim ka tambaye su al-rabbikal banatu shin ubangiji ta'ala shine zai zabi diya kuma diyan ma mata walahumul banun kuma su suka zaban aihuwa yaya maza ba sa kaunar mata am khalaqal malaikata inasan ko kuma suna ganin mu mun halitti mala'iku a matsayin su na mala'iku amma mata ne su wahum shahidun su suna nan aka yi wannan halittar suna masu shaida akan cewa Allah ne ya halicci mala'iku kuma mala'iku mata ne ba maza bane ba Allah madaukakin sarki sai ya karita duka wannan magana yace ala ala innahum min ifkihim la yaqulun walada Allah wa innahum lakathibun Allah yace ala ku saurara ku ji innahum su mushrikai masu bautal mala'iku kuma suna cewa ƴaƴan Allah ne kuma 'ya'yan Allah mata Allah ce min ifkihim dangane da wannan kirkiren da suka yi domin kirkire ne abu ne wanda yake ba da gaskiya ba la yaqulun kai har ma suna fadin cewa waladallahu wai 'ya'yan Allah ne Allah yana da diya Allah ya ce wa innahum lakadibun lalle su ƙarya suke yi Allah ba shi da da kuma bai da bukatar da mu mutane mu ne muke bukatar da dan ya taimake mu amma Allah madaukakin sarki a sabadu ne shi ba shi da bukata a gurin kowa kuma kowa na da bukata a gurin shi lam yalid bai aihuwa ba wala yulad kuma shi ubangiji tabaraka ta'ala ba aifa shi aka yi ba walam takul lahu sahiba kuma Allah ba shi da matar aure balle a ce ya aihu da haka Allah madaukakin sarki yace ya daga cikin abin da suke faɗa waladallah wai malaiku ƴaƴan Allah ne Allah yace wa innahum lakazibuna lalle su wa'annan maganganun da suke faɗa suna kirkirar ƙarya da suna danganta ta ga Allah sai Allah yace asṭafal banati 'ala al-banin ma lakum kaifa tahkumun yanzu Allah sai yake cewa idan mata za a ce Allah madaukakin sarki yana da diyan astafal banati kuma shi Allah sai ya zabi diya mata a lokacin da su suke kyaman aihuwar diya mace kuma shi Allah shi ke halitta amma kuma ya zabi diya mata albanin akan yaya maza Allah ce malakum me ke taba hankalinku me ke damunku kaifa ta hukumuna me yasa kuke hukunci irin wannan sai Allah ya ce afala tadhakkarun am lakum sultanun mubin fa'tu bikitabikum in kuntum sadiqin Allah ya ce afala tadhakkarun wai ba za ku wazantu ba daga irin waɗannan kalmomin miyagu wanda kuke danganta su da ubangiji tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce am lakum sultanun mubin ya ku mushrikai ko kuna da wata hujja bayyananniya akan cewa mala'iku diyan Allah ne kuma mata ne su idan kuna da wata hujja da kuke da ita fatu bi kitabikum ku zo da hujja a cikin littafin da kuke karantawa cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne ku zo da hujja karara a rubuce daga cikin littafin da Allah ya saukowa annabawa in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya akan abin da kuke buri balle ma ba masu gaskiya bane ƙarya suke inji Allah sai Allah yace waj'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin bayan waɗannan kirkire da suke kirkirawa suna ce malaiku diyan Allah ne kuma suna bauta musu ne don suna da kusanci da Allah Allah ce waje alu bainahu suka sanya tsakanin Allah wa bainal jinnati da kuma tsakanin mala'iku domin jinnati a nan gurin ana nufin mala'iku ba aljanu ba da abin da ba a gani ana iya kiran shi da jinnu me yasa ake kiran aljani da jinnu ko kuma dan taye dan ciki ake kiran shi da jinnu saboda ba a ganin shi ne to mala'iku ma ana iya kiransa a nan gurin aljinnati da haka waje alu suka sanya bainahu tsakanin Allah wa bainal jinnati da kuma mala'iku nasaban wata dangantaka wato kenan tunda ƴaƴan shi ne kamar suna dangantaka da shi kenan ko wannan abin da suke faɗi a bakin su kenan magana ce wanda Allah ya karyata ta a cikin alkur'ani guri daban-daban Allah ya ce wa laqad alimatul jinnatu ko su mala'iku sun sani su mushrikan da suke bauta musu suna shirka da su suna alakantar da su a matsayin ƴaƴan Allah Allah ya ce sun san innahum su wa'annan kafirin da suke bautar mala'ikun lamudaruna abin tarawa ne a ranar tashin alkiyama a musu azaba Allah ya ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah akan a ce yana da da Allah ba shi da da ba shi da bukatar Allah ba shi da bukatar da shi Allah shi kadai yake wa da hula sharika lahu da haka tsarki ya tabbata ga Allah amma ya sifun dangane da abu da suke siffanta Allah da shi na tawaya domin duk mutumin da aka ce an siffanta shi da aihuwa to ya samu tawaya ya samu nakasu Allah madaukakin sarki siffofin shi na kamala ne Allah ya ce illa ibadallahi sai dai bayin Allah a cikin su wanda suke almukhlasina masu yin ikhlasi a cikin tsarin su da ayyukan su da ibadar su gabaki daya sai Allah ya ce fa innakum wa ma ta'budun ma antum alayhi bifatinin illa man huwa salil jahim ubangiji ta'ala yace fa innakum lalle ku mushrikai Allah yana magana da suwa kenan makatabal lil mushrikina Allah yana wa waɗannan mashirikai hutuba ne akan su bar waɗannan maganganu nasu munana yace wa mata abudun da ku da abinda kuke bautawa ma antum alaihi bi fatinin bu kasance masu halakarwa ba ko masu batarwa ga kowa illa man huwa sai wanda daman shi yana daga cikin sal jahim wanda Allah ya yi su dan shibka a cikin wutar jahannama domin Allah ya faɗa cikin alkur'ani ya ce walaƙar zara'ana li jahannama kafiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun to Allah ya saba mu daga cikin su ubangiji ta alace wala qad zara'ana li jahannama kafiran akwai wadansu mutane da aka halice su domin a shibka su a cikin wutar jahannama kuma da yawa min aljinni akwai waɗannan halittun da Allah ya halitta daga cikin aljannu su an yi su ne daban kawai da makamashin wuta akwai su kuma a cikin mutane Allah ya saba mu daga cikin su amma sai ya ce me yasa lahun qulubun dan zaka same su mutane ne suna da zuciya amma la yafi kahuna biya ba sa fahimtar gaskiya da zuciyar tasu wani mutum za ga dinin zaka yi kusanta mishi abu gaskiya baya ganewa amma in ka zo mishi da abu na rudani abu wanda yake na bid'a sabanin sunna abu wanda yake na bata sabanin gaskiya sai ga yafi gane wannan amma abin da yake gaskiya bai iya ganewa zuciyar shi bata fahimtar gaskiya ko kadan walahum ayunun zaka same su kuma gasu da idanu kurukuru zaka nuna musu hujja ga ta sun gani hujja ce ta ishe su su yi imani amma idanun nasu la yabisu nabiya bai iya gwada musu wannan abin shine hujja balle ma su yarda da wannan abin da ka gaya musu walahum azanun kuma suna da kunnuwa amma kunnuwan nasu ne Allah ya ce nasu ma'una biya ba sa ji da su shine zaka samu mutum a matsayin shi na bahaushe idan yawa yaro gargadi ya gaya mishi ya gaya mishi amma bai sauya ba sai ya rika ce mishi kai dai baka ji ai ba dan baya ji ba baya aiki da jin da yayi shi yasa su ma wayannan mutanen suna da zuciya ba ta fahimta sun fahimci gaskiya amma ba sa iya aikata gaskiyar sun gane wannan abin halaka ne amma sun kasa bari kaga wannan zuciya ta bata musu amfani ba daidai suke da mahaukata kenan a nan gurin walahum ayinul la yabsuruna biha suna da idanun da suke nuna musu hujja kiri da muzu bal la'alla ma za su iya karanta alqur'ani su gane wannan abin ba shi da kyau gashi kuma suna ganin rubutun a alqur'anin gashi kuma suna ganin cewa maganar Allah ce sun gani da idansu amma rishin aiki da basu yi da abin da suka gani sai Allah ce to wannan idan nasu suna da shi amma ba sa gani da shi saboda ganin ba zai amfani ba domin shi dan yana da magana guda biyu zuciyar shi tana gani idanun shi na gani shi yasa makabta mafi muni ita makabtar zuciya فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ubangiji ta'ala ya ce makabta da ake magana wani makaho ne to wannan makabta ta ido ba ita ce makabta ba a wajen Allah walakin ta'amal qulubul lati fi sudur makabta tana nan wanda ya wannan zuciya da take cikin kirji in ta makabta shikenan mutun ya lalace shine wani mawaki yake cewa idan hal wato zuciya ta makabci to ganin ido ba zai yi fa'ida ba so da yawa zaka ga mutum ya fahimci abu amma da shi da wannan bai fahimta ba da ɗaya suke saboda me yasa zuciyar tashi a makabta take ganin idan nashi baya amfani ya Allah ka raba mu da makabtar zuciya to shi yasa Allah ya ce irin wayannan mutanen akwai su kuma cikin aljanu wanda an yi su ne kawai zara'a na li jahannama waɗansu ababai da halittu ne aka yi don a shimka su a cikin wutar jahannama don suna da zuciyar da ba ta ainihin fahimtar gaskiya suna da idanun da bai gane gaskiya ko ya gani wala hum azanu la yasma'una biha suna da kunnuwan da koda sun ji gaskiya ba sa iya aiki da ita ba su iya application ɗinta gaskiya ce sun ji amma sun ce to amma kaza eh lalle abin da kawai na ji to amma kenan bai jin ba tunda bai fahimta ba lalle abin da gwada mini na gani to amma kenan bai fahimta ba lalle abin da ka nuna mini ko kai lurar da ni na lura da shi haka ne to amma tunda amma ta zo an samu matsala to irin waɗannan Allah ya yi su ne saboda a sa su a cikin wutar jahannama Allah ya kare mu to shi yasa Allah ya ce su waɗannan mushrikai irin hanyoyi da suke kirkirowa na shirka zuwa ga Allah sai Allah yake cewa ma antum alaihi bi fatinin ba kwa iya halakar da kowa illa man huwa salil jahim sai wanda daman shi an halice shi ne dan a shibka shi a cikin wutar jahannama Allah saba ma daga cikin irin waɗannan mutanen sai Allah yace wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum yanzu anan gurin mala'iku ne da kansu suke magana Allah yace wa ma minna sai mala'iku suka ce babu waɗansu daga cikinmu babu ɗaya daga cikinmu mu mala'iku illa lahu maqamun illa kowanne yana da wani matsayi a wajen Allah ma'alumin sanane kun san mala'ikun Allah kowanne da aikin shigo akwai wani mutum da ya samu tabuwar hankali aka ce ya zana sunan mala'iku sai ya zana ya ce akwai jibrilu akwai minka'ilu akwai israfilu in an ce ɗaya sai ta shi bai san shi ba wai kun san wanda bai so ya hodi malakul maut shine bai so ya ambace shi ma yace shi bai masan shi ba bai ambace shi ko a bakin shi kuma a anguwar da yake in aka yi mutuwa to a ran nan zai kaure hukuma ta unguwa ba sani ba ko da shi ko ba da shi Allahu alam ni na san shi ada ana ce mishi akarimi yayi karatu amma kuma ya samu tabuwar hankali shi zai iya zana maka dukkan mala'iku da ayyukansu akwai mala'ika jibril shi yake zawa da wahayi akwai mala'ika mika'il shi ke kula da kaza akwai amma an kace mishi wannan ɗayan wa mala'ika mutuwa sai ta shi bai san shi ba kun bai san aikin shi ba to kowane mala'ika a wajen Allah yana da wani matsayi nashi sananne a wajen Allah kaga mala'ika jibrilu shi ake turo ya kawo hayi nazala bihi ruhul amin kamar yadda Allah ya ce wanda yake saukowa da alqur'ani shine ruhul amin mala'ika jibril akwai mala'iku wanda suke kiraman katibin وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كاجي الله يا فدا aikin sai ce وإن عليكم ya ku mutane kowa ya sani tare da shi lahafizin akwai wadansu da nasa suna sibirkin shi suna sa ido a kanka suna kiyayewa duk abin da kake suna da irin wata kamera wanda bata da sharje alƙalamin su baya karewa kiraman katibin wadansu masu daraja ne masu matsayi ne a wajen Allah kuma ga su marubuta a wajen Allah duk abin da kake suna rubuta ya alamuna ma tafa'alun kuma duk abin da ka aikata sun san da shi a cikin duhu kai a cikin haske da daddare a zaune kai shi a tsaye kai shi kai da niyya ko ban niyya su da abin da ka aikata da gangan jikinka ko da gabar da take jikinka misali harshen ka kafar da magana wallahi sai sun rubuta kaga wani aikin su menene kawai rubutu akwai waɗanda kuma su suna baka kariya ne safiya da marece ya fi zuno bin amurullah suna baka wata irin kariya daga umarnin Allah su baka kariya ta bangaren iska da kake shaka su baka kariya ta bangaren abin da kake saurara a kunnuwanka saboda akwai wani karan da inda ba za a sanya sun daidaita lokacin da ka ji shi ba sai kunnanka ya lalace amma idan an buga karan kan yazo sai su teta maka na'ura sai ta dauki karan daidai yanda hankalinka zai iya dauka za su teta maka abin da zai rika ainihin fadawa a cikin idanka za su rika baka kariya kafarka inda za ta taka sai sun gyara maka dan karka taka ba zai zo maka illa abinda kake shaka sai sun tace maka iskar dan karka shaki wani guba wanda gaba ɗaya rayuwarka za ta samu matsala so da mala'ikun ayyukan su kenan wasu ayyukan su kula da ruwa wasu aikin su fitowa da tsirai dan idan ka diba tsarin damana kadai akwai ayoyin Allah masu yawa a ciki Allah ya sanya mala'iku na musamman suna aiki a ciki kaga ruwa ya taho yayi nan gurin sha sai ga an dauki shak Allah ya bada umarni mala'iku sun daka mai tsawa ruwan ya tsaya har sai ka ji karar ra'adu ko me ra'adu shida wai aka ce wannan tsarin nan ƙara ne idan Allah maɗaukakin sarki bai nufaci ruwan ya sauka a wani guri ba sai a sanya mala'ika ya dakawa ruwan tsawa wannan ne sai ka ji wannan ƙaran hayata da maka hankali har shi ne ma an ce wai abin da ke faɗowa daga cikin ra'adikin ne ya kashe mutane miyokin mala'ika ne Allahu alam duka wannan tarihi ne malamai suka kawo to mala'iku suna da ayyuka da wasu aikin su ba su fito da tsaro idan ka diba manomi da za a ce in ya shimka abin da ya shimka shi zai fito da shi waje ai an ba shi aiki ko kawai rami zai je kawai ɗauka ya watsa kaga in kai ne za ka fito da shi sai ka je ka daidaita shi gudun tsuran ya fito sama amma in yi kasa ya sai ya gaba kasa amma kai watsa za ka yi kawai ka birni sai Allah da ikon shi sarrafa wannan abin ta hanyar mala'ikun da aka bai wannan kula da wannan aikin su fito da tsuran daidai yadda ya kamata to Allah madaukakin sarki yake ba mu labari su wayannan mala'ikun na Allah kowanne da aikin shi suka ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani babu wani a cikin mu illa da wani maqami ko kuma wani aiki sananne da Allah madaukakin sarki ya halice shi saboda shi sai Allah ya ce wa inna lanahnu saffun daga cikin mala'iku suka ce wa inna lanahnu saffun akwai wanda mu aikin mu sahu naqifu sufufan fi ta'atillah suna tsayuwa da su yi sahu sahu dan wato da'a zuwa ga Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sama ta cika hata yi ƙara haƙƙi ne ta yi ƙara saboda babu wani guri inda za ka ajiye yatsarka a sama illa mala'ika ne in ma ya yi ruku'u in ma ya yi sujada in ma ya yi sahu yana bautar ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma har tashin alkiyama da haka Allah ya wadata da dukkan wani marar bauta idan ka bauta ma Allah kanka kawa idan baka bauta mace ya halarci mala'iku suna nan suna bauta shi dare da rana kuma su ba sa kasala يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون dare da rana suke wa Allah bauta kuma ba sa washi mun kuma washi muke ko dan adam da abin da yake wata rana sai yayi washi amma su mala'ikun Allah ba sa washi kaga bussa ci ba sa sha ba sa barci ba sa gajiya ba dare ba rana su kawai bautar Allah ne suke shi yasa Allah yace su daga cikin mala'iku wa inna la nahnu safun suka ce akwai wanda mu aiki mu kawai mu yi sahu shi yasa annabi sallallahu alaihi idan an yi sahun sallah sai rika cewa ku yi sahu irin yadda mala'iku suke sahu a gaban ubangiji su ma'ana ku gama kafadun ku ku gama dindiniyar ku da haka wannan shine nau'in waɗansu mala'iku kenan su ayyukan su kawai su yi sahu sai Allah ya ce wa inna wa inna la nahnu al-musabbihun yanzu daga cikin waɗansu mala'iku kuma wa inna la nahnu al-musabbihun akwai wanda su aikin su kawai tasbihi tun da Allah maɗaukakin sarki ya halarci su kawai aikinsu subhanallah subhanallah subhanallah ba dare ba rana ba sa gajiya ba sa hutawa ba sa barci ko gangini bai ɗaukansu me yasa Allah ya aiko irin waɗannan ayyuka na mala'iku saboda su mushrikai suna ganin kamar Allah yana aikin banza subhanallah suna ganin Allah ya halarci mala'iku ne kawai dan kawai dan sha'awarsa kuma 'ya'yansa ne mata ne shi yasa kenan Allah ya sa a bisa harshen mala'ikun suke faɗin irin nau'in ibada da suke ba ubangiji waɗansu ayyukan su sahu wa inna la nahnu musabbihuna waɗansu kuma ba su da aiki illa yin tasbihi zuwa ga Allah kowane lokaci suna tsarkake ubangiji tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce wa in kanu la yaqulun law anna 'indana dhikran min al-awwalin Allah ya ce su waɗannan da suke bautan mala'iku waɗansu mutane ne daga cikin ƙabilu na larabawa har sun sha faɗi wa in kanu la yaqulun da sun kasance suna faɗa a bakin su cewa wai law anna indana zikran min al-awwalin mu ma idan ma Allah ya aiko mana wani gargadi daga cikin irin gargadin da aka aiko a mutanen da abinda suke nufi a nan gurin tarihi ya bada cewa duk waɗansu annabawan da ake aikowa daga cikin yahudawa ne yanzu su ma daga cikin waɗansu kabilu da suke bautar mala'iku suke cewa law anna indana zikran min al-awwalin mu ma ina ma a ce Allah ya aiko mana wani galgadi da harshe irin namu irin yanda ake aikowa mutanen da kenan me suke nufi a nan gurin suna roƙo Allah madaukakin sarki ya aiko musu annabi daga cikin zuriyarsu Allah madaukakin sarki kuma sai ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo tura su kuma akan irin wannan bauta ta shirka ga Allah suna bautawa mala'iku shine Allah madaukakin sarki yace wa in kanu la yaqulun da wasu sun kasance suna fadi law anna indana zikira ina ma mu ma Allah ya aiko mana wani galgadi wani mai wa'azi min al-awwalin yanda ake aikowa mutanen da mu ma a ce ga wani annabi kuma namu ne kabila irin tamu sai Allah yace lakunna ibadallahi al-mukhlasin ibadallahi al-mukhlasin wai suka ce inda an aiko musu annabi wanda zai musu gargadi to la kunna ibadallahi al-mukhlasina da sun zama su ma daga cikin bayin Allah masu tsarkake Allah ba za su ma Allah shirka ba sai gashi Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kira su akan tauhidi ya kira su bar shirka sun ce aj'ala alihatan ila wahida yanzu kai ka zo ka ce duk duniya kowa a gamu Allah ɗaya za a bautawa sai ka ce inna hadha la shay'un yurad wannan wani abu ne kake nihi daban wanda ba mu san shi ba alhali kuma su suke burin su samu wannan garabasa kuma Allah ya ba su da haka suka ce da an aiko mana annabi lakunna ibadallahi almukhlasina da mun zamanto bayin Allah tsarkakaku masu tsarkake Allah sai Allah madaukakin sarki yace fa kafaru bihi fa kafaru bihi fa sawfa ya'lamun amma sai suka kafirce da shi wannan annabin da aka aiko musu wanda suke gurin aiko musu gashi an aiko amma fa kafaru bihi Allah ya ce sai suka kafirce mishi ba su yi imani da shi ba amma sai Allah ya ce fa sawfa ya'lamun da sanin za su yi mugunan sani duk da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aikin shi ya zama to sabani da sauran irin wa'inda ake aikowa a baya shi yasa a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fudbirna ala nasi bi salasin mu an fifita mu akan sauran mutane da wadansu abubuwa guda uku ju'ilatu sufufana ka sufufil malaika mu kadai al'ummar manzon Allah aka ce idan mun tashi sallah mu rika yin sahu kamar yadda mala'iku suke yin sahu yanzu idan ka je sauran gurin ibada irin na kiristoci ko na yahuda ba za ka tada sun yi sahu ba saboda ka sahun nan yana burge su wanda muke yi balle ma idan limami yayi karatu ya kai gairul maghdubi alaihim waladdallin in yace amin to wannan abin manzo Allah yace yana bakanta yahudawa ne suna bakin cikin wannan kalmar amin da ake fadi gabaki daya to da haka manzo Allah yace an fifita ma kan sauran al'umma da waɗannan ababe guda uku sannan an sanya mana ƙasa duk inda muke ma iya ibada a gurin sabanin su a da ba za ka yi bautar Allah ba sai ka je cikin inda aka ce bai dan bautar Allah sannan kuma ƙasa an sanya mana ta zama to abin tsarki a lokacin da mutum ya samu jaraba ko ya samu wani abu na rishin tsarki ba ruwa ko garo ba zai iya amfani da shi ba yana iya amfani da ƙasa yi wannan tsarkin sannan kuma Allah ya aiko kowane annabi ne zuwa kabilar shi amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya aiko shi zuwa ga kowace kabila Allah ya ce wa
arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira Allah ya ce ba mu aiko ka ba illa dan dukkanin mutane ka zama kana musu albishir da dukkan wanda ya da'a ga Allah zai tafi aljanna kuma ka musu galgadi duk mutumin da ya mutu yana wa Allah shirka wuta zashi Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan dukkanin mutane annabin farare ne annabin bakake ne annabin turawa ne annabin larabawa ne ba wani mutum daga cikin mutane wanda zai wayi gari yana wani addini daga cikin addini yahudanci ko kiristanci ko maguzanci ko bautar mine ne inda ya ji Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in bai yi imani da manzan Allah ba in yi mutu akan wannan bautar wuta zashi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ga kowace kabila ba wanda zai bauta ma Allah da wani addini wanda ba karkashin tsarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma Allah ya bashi lada akan wannan bauta wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin shi yasa Allah ya shafe kowace bauta da sunan ibada a matsayin wani addini yace duk wanda yayi bautar ubangiji tabaraka wataala da sunan addini gairar islam dinan ba a bisa tutal addinin musulunci ba Allah ce falan ya kubala minhu Allah bai karba mashi abin da ya rabota kuma zai waye gari ranar tashin alkiyama yana daga cikin masu asara dan mi inna dina inda Allah islam saboda addini a wajen Allah shine musulunci to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce gashi an aiko musu annabin amma suna bautar shirka su fa kafaru bihi sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba su iman da shi ba sai Allah ya ce fa sufa ya alamun amma da sanin za su yi mummunan sani a ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina almursalin innahum lahumul mansurun Allah ya ce walaqad sabaqat kalimatuna lalle kalmar mu ta riga ta rigaya mana Allah ya riga ya tabbatar da wata kalma kwara daya shine ba da nasara akan manzannin shi akan waɗanda suka ja da su kamar yadda ya ce ya ba da nasara ga dukkan waɗanda suka yi imani akan marasa imani Allah bai taɓa ba da nasara ga mumirai ga wani wanda yake ba cikinsu ba shi yasa walaqad sabaqa kalimatuna Allah ce lalle kalmar mu ta riga ta gabata li ibadil mursalin ga waɗanda suke bayinmu waɗanda muka aiko a matsayin manzanni me kalmar ta Allah yace innahu lahumul mansurun su annabawa Allah ya alƙawarin shi zai taimake su akan waɗanda suka ja da su amma duk da haka saboda jarabawa irin ta Allah madaukakin sarki ya bar waɗansu annabawan an kashe su irin su annabi zakariya alaihi salam yahudawa sun kashe su irin su annabi isa alaihi salam kiristoci ko yahuda sun yi runkuyin kisan shi sai da Allah ya tsallaka shi ya dauka shi sama Allah ya jarrabi waɗansu daga cikin annabawa yana son su kuma ya alƙawarin ba su nasara amma ya bari a kashe su kamar yadda yake bari ake kashe bayan Allah daga cikin masu sassa sakon Allah madaukakin sarki wanda suke ba ma annabawa ba amma ya ce laqad sabqat kalimatuna hakikan tabbas kalmar mu ta riga ta tabbata akan zamu taimaki manzannin mu me yasa innahu lahumul mansurun su sune waɗanda zamu bai gudunmuwa akan waɗanda ba su ba sai Allah ya ce wa inna jundana lahumul ghalibun to din naki samu karan bata tsakanin runduna guda biyu wannan runduna tana yaki saboda Allah wannan kuma tana yaki saboda mi tabbatar da kafirci sai Allah ya ce wa inna jundana to wannan rundunar tamu ma'ana waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce lahumul ghalibun wallahi su suke da rinjaye su suke da nasara in ba dan Allah yana bada nasara ga rundunar Allah ba da ba musulunci a doron kasa yanda musulunci yake da makiya kala daban-daban mu diba kasar Palestine irin yanda Yahudawa suke gillaza musu wajen shekara 60 suna musu kishan gilla sun suna kare kansu da dutsi wani da bindiga wanda dutsi ana fada amma da aka sai ga Allah madaukakin sarki ya ba su kariya ya ba su nasara har yau gashi ana ta yi yanda makiya addinin musulunci suke shirya makirci iri daban-daban ta kafa daban-daban in ba dan Allah yana baiwa mabiya addinin musulunci na nasara akan waɗanda suke kafare ba ta wallahi da zuba musulunci a doron ƙasa yasa Allah ya ce wa inna jundana lalle rundunar Allah madaukakin sarki mabiya Allah lahumul galibun su suke da nasara akan waɗanda suke rundunar shedan sai Allah ya ce fatawalla anhum hatta hin wa abshirhum fasawfa yubsirun yanzu Allah sai yake tasliya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ala kwanta mishi da hankali abin da yake cin karo da shi na gardama da kuma ja'inja na mushrikai akan bautar ubangiji ta'ala shi kadai Allah ce fatawalla arhum mana ka kauda kai ka juya musu baya idan ba su yi imani da abin da kake kiransu na bautar Allah shi kadai ba hatta hina har lokacin karshen su yazo Allah yana ga ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya isa musu da sako idan ba su yi imani ba ya kauda kai daga halayen da suke ciki har sai lokacin karshen su yazo saboda manzo Allah yana damuwa sosai idan ya ga yayi da'awa ya karantar da mutane su yarda da Allah sun kasa yarda har ma a wani guri Allah ta'ala ke ce la'allaka baqi'un nafsaka la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin Allah yake ce Annabi sallallahu alaihi wasallam kai har kana hawa maka halakar da kanka saboda damuwa da bakin ciki saboda mutane ba su yi imani ba shine Allah ta fatawalla arhum ka juya kan ka juya musu baya ka kauda kai daga gare su har zuwa dan lokacin karshen su yazo Allah yace wa absirhum fasaufa yubsirun ma'ana ka saurare su ko ka dan ba su dan lokaci da sannan za su yi mummunan sani a lokacin da Allah ya kama su da azaba sai Allah ya ce afa bi'adabina yasta'jilun fa idza nazala bi sahatihim fasa'a sabahul munzirin domin bayan karyatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wadansu daga cikin kafirai sun wa manzon Allah kalmomi na ta'annaci ma'ana magana ta ganganci musamman irin wanda suka zo suka ce yanzu kai ba ma da kai muke ba ya Muhammadu saurara ka ji da Allah naka ma muke suka ce Allahumma in kana haza huwa laqum indik fa amdir alaina hijaratan minas sama ya Allah da kai muke in hal wannan alqur'anin da Annabi Muhammad yake koyawa yake karantarwa gaskiya ne daga gare ka in har da gaske ne Qur'ani nan kai ka aiko shi da shi to Allah ka mana ruwan duwatsu daga sama wa id qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw itina bi'adabin alim Allah yake ce ka tuna lokacin da suka zo suke gaya maka ya rasulullah suke cewa wai Allah in wannan alqur'anin da Annabi Muhammad yake karantar da shi huwa alhaq min indik shi gaskiya ne kuma daga gare ka yake fa amdir alaina hijaratan minas sama Allah ka muna ruwan duwatsu daga sama au itina bi azabin alim ko kuma Allah ka zo mana da azaba mai radadi a nan gurin in muka lura an samu waɗansu lokuta da ake samun waɗansu da suke kokarin tabbatar da bid'a akan sunna kuma suna rantsuwa da alqur'ani kenan wannan ba abun mamaki bane irin su mai barota sai ya roda alqur'ani akan shi yace ya rantsi da wa'annan qur'anin in addinin kaza gaskiya ne yau mu diba magani wannan fa da Allah ma suka yi kuma a gaban manzon Allah suka ce in har alkur'anin gaskiya ne Allah ya musu ruwan duwatsu an musu ruwan duwatsu an musu ba a musu ba kuma Allah ya kyale su suka ce ko a zo musu da azaba mai daɗi kuma Allah bai musu bai zo musu da azaba ba to da haka da yawa aka rudar da mutane sai a zo a ce ai wannan abin da ake kiran ku sabon addini ne izala ne ai ran nan wani malami ya zo ya yi wa'azi sai da ya rantsa da alkur'ani so kaza in kaza gaskiya ne to wannan ai kafirai ma sun yi wannan kafirai ma sun yi wannan kuma Allah ya kyale su albarkacin kaza ai kadangare ke shan ruwa a kududdufi saboda Allah madaukakin sarki ya gaya musu dalilin da yasa ba za a musu azaba ba وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم مهم.
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ubangiji ta'ala ya ce wa makarar lahul ya azibahum Allah ba zai azabtar da mashirikai ba wa an tafihim muddin shi annabi yana cikinsu wannan ke nuna akwai waɗansu mutane bayan Allah a cikin al'umma ya waɗansu suna cin albarkacinsu Allah yakan kyale waɗansu mutane saboda waɗansunsu Allah yana jin nauyin waɗansu mutane sakamakon jin nauyin da yake ba zai saukar da azaba ga waɗanda suke tare da su ba Allah ya gaya wa mashirkai wa ma kana Allahu liya'adhibahum Allah ba zai saukar da azaba akan kafirai ba wa anta fihim kai kuma kana cikin su shi yasa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da aminci guda biyu duk lokacin da aka ce manzon Allah yana cikin ku to Allah bai sauko muku da bala'i wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah yace baya musu azaba alhali suna astighfari shine malaman suka ce idan Allah zai ka- zai kasa ma arna ko mushrikai azaba saboda astighfari ya kake ga idan musulmi yana astighfari Allah ba zai mishi azaba ba tun a nan duniya idan kaga damuwa ta maka yawa kai rika astighfari idan kaga bukatu sun yawa yawaita astighfari idan kaga tashin hankali ya maka yawa yawaita astighfari idan kaga an darabe ka da ciwo iri daban-daban matsala iri daban-daban ka yawaita astighfari saboda Allah yana dauki azaba sakamakon astighfari shi yasa Allah ba zai musu azaba ba manzon Allah yana cikin su Allah ba zai musu azaba ba alhali suna astighfari shi yasa malamai suka ce idan Allah ya kyale arne ko kafiri bai sauka mishi da azaba ba dan yana astighfari kai musulmi kai ka fi cancanta ka samu wannan gajiyar yawan astighfari a cikin rayuwa ba karamar natija bane a rayuwar dan adam to da haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana su wa'annan mushrikai sun kafirce wa alkur'ani sun kafirce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da haka dalili da wannan Allah madaukakin sarki yace shi yayi alƙawarin ba da nasara ne ga waɗanda suke rundunarsa idan an ce ga rundunar Allah ga kuma rundunar kafirai to wanda suke da nasara ita ce rundunar ubangiji tabaraka wataala amma sai Allah yace annabi sallallahu alaihi wasallam ka kauda kai ka kyale su ka dan sa musu ido hal Allah madaukakin sarki ya kama su da azaba lokacin da rayuwar su zo karshe sai Allah ce fa bi azabina yasta'jilun yanzu su azabar Allah ce suke gaugawa har suke neman wa inda gaske ne alqur'anin gaskiya ne a zo musu da azaba Allah ce fa iza nazala bi sahatihim ranar da Allah zai saukar da azaba a cikin garin su a unguwannin su a cikin inda suke Allah ya ce fa sa'a sabahul mun- sabahul munzirin lalle wannan asabar ta yi muni a gare su ran da Allah zai sauka musu da azaba ranar suna cikin mummunar azaba suna cikin takeici da bala'i shi yasa Allah ta'ala ya ce wa tawalla anhum وتول عنهم حتى حين aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tasliya kamar ana bashi hakuri ne Allah yana tausar zuciyar manzon Allah ne akan abin da ake gaya mishi na mummunan magana akan wannan da'awa da yake tauhidi Allah ya ce wa tawalla anhum ma'ana ka kauda kai dangane da abin da suke faɗi maka hatta hina har lokacin da Allah zai kama su da azaba wa absirhum وأبصر فسوف يبصرون ubangiji ta lata wa abisir ma'ana ka sa ido ma'ana ka dan saurara musu fasofa yi basirun da sannu za su yi mummunan gani ma'ana da sannu allah maɗaukakin sarki idan ya sauka musu da azaba za su ganta kiri da muzu a lokacin za su nemi allah ya yi musu kuma ba zai yayi musu ba sai allah ya ce سبحان ربك رب العزة عما يصفون irin kalmomin da suka yi wa Allah waɗanda suke mummuna na shirka ga Allah sai Allah ya tsarkake kanshi da kanshi yace subhana rabbika rabbil izzati tsarki ya tabbata ga ubangijinka wanda yake shine ubangijin buwaya ubangijin girma wanda yake da ɗaukaka babu kamata amma ya sifun dangane da abin da ake siffanta shi da shi cewa Allah yana da sai yace mi وسلام على المرسلين amincin Allah ya tabbata alal mursalin akan dukkan manzanni ba wani manzo daga cikin manzon Allah daga cikin manzannin da Allah ya aiko illa sun rayu ne a cikin amincin Allah kuma sun koma zuwa ga Allah cikin amincin Allah mu ma Allah ka amince mana shi yasa Allah ya ce wa salamu alal mursalin amincin Allah ya tabbata akan dukkanin manzanni sai ya ce mi walhamdulillahi rabbil alamin sai ya ce walhamdulillah godiya ta tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda yake rabbil alamin shine mahaliccin talaka waɗannan ayoyi su ne ƙarshen suratul safat za mu ƙara kaɗan a cikin sura ta gaba sai Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim sad wal qur'ani dhikr بل الذين كفروا في عزة وشقاق ubangiji ta'ala ya saukar da wannan sura da ake kira da suratul sa'ad makiya ta daga cikin surorin da Allah madaukakin sarki ya wa'ayi su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana garin Makka bai hijira ba kuma tana daga cikin surar da take da harufa daga cikin harufa da ake cewa yankakku da farkon sura irin su alif lamim irin su alif lamura to wannan sura ita ma tana da irin wannan shi ta fara da sadin Allahu a'lam bi muradi bi zalik Allah ta'ala shi san abin da yake nufi da wannan harafi na sadin jawabul qasam malamai suka ce wal qur'ani zi zikr Allah yana rantsuwa ne da alqur'ani ma'abocin wa'azi domin alkur'ani akwai tunatarwa a cikin shi inda za ka rika sauraron alkur'ani ana karanta maka shi kuma ka san abin da yake faɗa za ka ji a kowazi za ka ji an gargaɗe ka za ga an kama ka tarihin baya an kama ka tarihin rayuwar da kake ciki an kama ka tarihin ranar lahira an kama ka tarihin waɗanda suke hamshakon masu kuɗi wanda a duniya ba za a ƙara irinsu ba kuma an kama ka tarihin masu mulki yanzu mulki irin na fir'auna da alkur'ani ya zo da labarin shi a duk duniya ba wanda yake da wannan mulkin idan ana magana kuɗi ga irin su ƙarun wanda Allah madaukakin sarki da ya tashi ba da labarin kudin shi sai ake misali da kile kilen da ake bude akwatin kudin ko stokin da ake ajiyar kudin sai Allah yake cewa menene wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah kage shi da aka tashi da sabon kudin shi ba a ce ba miliyar kaza ya mallaka sai aka ce wa inna mafatihahu wai mukullai kile wannan na bude gurin ajiyar kudin aka ce latinu ubi usuba wai suna iya kayan raƙumi saba'in wasu malamai suka ce usuba ta ana nufi raƙuma kamar saba'in wasu malamai suka ce ƙartai masu ƙarhi kamar guda saba'in su ne suke iya ɗakuwa kileli wanda za a je a buɗe da kudin yake to ya za ka musu da kudin ai babu yin shi a duniya ko وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب to الفرحين kaga Allah ya ta bayani akan shi ga inda kudin shi yake ga inda ake kaza ga lokacin da aka mishi wa'azi kada kai alfahari yace shi kudin ma da ya samu dabarun shi ne ya bashi kaga yadda Allah madaukakin sarki ya halakar da shi ga fir'auna irin kafircin da yayi Allah madaukakin sarki ya halakar da shi kuma an tashi bada labarin mutanen kirki sai ka ji har hankalinka da ke rage iya dauka shi ma wannan duk alqur'ani yana mana wannan ne dan ya zama to wazi shine Allah ya ce wal qur'ani zikr Allah na rantsuwa da alqur'ani ma abocin wazi wanda ya tattara akan galgadi kala daban-daban babu wani abu da zaka samu a nan duniya illa an samu waɗanda suka mallaki irin wannan abin a baya idan abin alkhairi ne kai su masu yin alkhairi sun koma zuwa ga Allah kai ma can zaka ba wani abin da zaka yi a nan duniya na fajirci illa an samu wanda suka irin shi a baya idan fajircin zaka ci gaba da yi to i su ma wayancan ba su kai labari ba sun koma zuwa ga Allah kai ma can zaka wannan shine ma'anar alqur'ani ma abocin gargadi sai Allah ya ce balil ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wa Allah fi izzatin suna cikin girman kai wa shiqaq da kuma samun tabewa da kuma rashin rabo a inda an gargade su an ba su tarihi an gaya musu jiya an gaya musu yau an gargade su da abin da ke gaba su kuma su yi imani ba sai Allah ya ce كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص Allah ta'ala sai kita kama halakana min qablihim da yawa muka halakar daga waɗansu al'ummomin da suka gabaci al'ummomin na yanzu min karin daga cikin waɗansu gari duka da suka kafirce wa ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mu labarin annabi nuhu alaihi salam shi gaba ɗaya ma da aka tashi an halakar da duniya ne sakamakon da awar shi sai da wanda suka yi imani da shi Allah ya ba mu labarin annabi saleh mutanen su gaba ɗaya Allah ya sanya mala'ika ya daka musu tsawa ba wanda ya rai a cikin garin sai wanda suka yi imani da shi Allah ya ba mu labarin mutanen annabi hud wato su ne adawa wanda Allah ya sauka musu da mahaukaciyar guguwa sati guda yake ta sakara alaihi sab'a layalin سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام أيام حسوما Allah ya ce mun sauka musu da irin wata guguwa ko kuma iska mai bala'in zafi sab'a layalin wa samaniyata ayyam kwanakai guda bakwai da wuni guda takwas Allah ya ce kuma wannan iskar da aka yi musu mata zulmin shay'in atat alayhi ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم mata zulmin shay'in iska ce ba ta barin duk wani abin da ta bukan shi illa da altumuhu karramim sai ta mai da shi ya kone kaman toka iska ce aka yi amma duk abin da ta busa sai ya kone kurmus duk wannan Allah ya bamu wannan tarihin ne dan mu yi hankali mu bauta ma ubangiji tabaraka wataala to shine Allah madaukakin sarki yake cewa kam halakana min qablihim nawa muka halakar gabanin su wayannan kafiran su kafircin su ai dan karami ne ma ga mutanen annabi lut masu luwadi da madugo Allah ya halakar da su ga mutanen annabi shu'aibu su ayyukan su kawai fashi da makami da tsare mutane akan hanya su kwace musu kaya ko a dira gidan mutum a kashe shi da kuma awo da babban mudu idan za a auna a gurin talakawa da kuma idan za a auna a talaka sai a sa dan karmi duk su suka fito da irin wannan kafircin shine wani malami yake cewa babu wani abu kwara daya wanda dalilin shi an halakar da al'umma illa al'ummar wannan ta manzon Allah mu muna aikata shi kuma Allah ya kyale mu Allah mai tausayi ne sai dai idan mutum ya je ya tallaka kayan shi to shine Allah ta kaba halakana min qablihim diya muka halakar gabanin waɗannan kafiran min karin daga mutanen gariruka daban-daban da suke kafirci irin wanda suke yi a lokacin da azabar Allah ta zo fana dau sai suka roki Allah suka nemi agajin Allah suka nemi Allah ya taimake su sai dai Allah ya ce wala tahira manas ba za yi amfani ba wannan addu'ar a lokacin mana addu'ar da suka wa Allah fana da kiran da suka wa Allah a lokacin da azaba ta zo to wala tahira manas ba zai musu amfanin ba su kariya ba saboda mi kana roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake ka ne tun bai sauko maka da azaba ba idan ya riga sauko maka azaba ko kai addu'a a lokacin Allah bai sauraron ka Allah ta'ala ka tausaya mana Allah ka jikan mu sai Allah ya ce وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر yanzu a كذاب nan gurin Allah yana maimaita ko yana mamakin yanda mushrike suke mamakin saukar da alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma aiko shi ma da aka yi shine Allah ce wa ajibu suna mamaki su mushrikai an ja'ahum cewa Allah madaukakin sarki ya zo musu da munzurin wani mai gargadi ko annabi minhum daga cikin su kabilal wane dan wane jikan wane wanda wancan ce ma ta aife shi suna mamakin wannan su a garinsu in za a aiko annabi ya kamata a ce mala'ika ne amma ba mutum irinsu ba wa ƙarar kafirun allah ya ce kafirai suke cewa wai haza sahirun kazab shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai sihiri ne kuma makayyaci ne ya zambilla haka suke gaya wa manzo allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a ce baka da wani iya wa'azi da zaka iya gamsar da mutane gaba daya a lokacin da kake kokarin gamsar da wani shi kuma gani yake halaka da shi zaka yi tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai sa irin tashi da iya wa'azi da hikima kuma shine mutum wanda yake da yafi kowa kirki a duniya amma sai gashi yana da'awa yana kiran mutane zuwa ga su zo aljanna amma da karfi suna kubutiya sai sun je wuta suna cewa haza sahirun kazab wannan mai sihiri ne a cikin maganganun shi akwai sihiri idan kana saurare shi yana yaudarar ka yana sihirce ka akwai wani mutum da zai zo aikin haji irin nasu na jahiliya sai aka ce mishi idan ya zo a koni yana nan yana yawo yana mutane da awakai ya zai saurare shi ya nemi abdiga ya toshe kunnen saboda in ka saurare shi zai sihiri ce ka sai ka bi shi sai ya nemi abdiga ya rike kunnen shi ya zo yana tawafi sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da'awa akan tauhidi sai ta to ni ina hankalin da Allah ya bani bayan hankalin da Allah ya bani har wani ya ce min wai kallin saurari abu za a halaka da ni inda yana da hankali ya zan gane abin da yake gaskiya sai ya cire abdigar da ya taushe kunnen shi da ita ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurare shi akan da'awar da yake yi yace ya karanta mishi abin da Allah ya koyo shi ya karanta mai suratul rahman a wakar wakar suratul taha a ran gurin kawai ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah yace wannan abin da kake wannan ba waƙe bane mun ji waka iri iri ba irin waƙar da take da tsari irin wannan wannan ba maganganu bane irin na bokaye babu wani bokan da mu ji irin maganganun da yake ba ba wani aljanin da zai iya ka irin wannan tsarin saboda mai shi yana da hankali to dan adam ana so ya zama to mai basira ka rika rarrabe gaskiya da abin da ba gaskiya ba to da haka su ba su da hankali ne cikakke shi yasa suka ce wai wannan abin mamaki ne saboda haka wannan mai sihiri ne wannan ko makaryaci ne saboda haka me yasa suke faɗin haka saboda ya ce musu a bar duk wani abin da ake bota a zo a bota wa Allah shi kadai sai suke cewa ajala alihatan أجعل الآلهة إلها واحدا Mhm.
إن هذا لشيء عجاب wai suke cewa ajala alihatan ilahan wahida shi gaba ɗaya annabi Muhammad wai ya sanya duk wani abin bauta a bari a zo a bauta wa ilahan wahida Allah kwara ɗaya kowa yana da Allah da yake bauta a gidansu kowa yana da abin da yake taimakon shi gadon gidansu za a ce ko menene to ya zai yi kuma ya zo ya ce duk waɗannan abin su Allah shi kaɗai za a dogara da shi kuma shi zai iya bai kowa taimako da agaji suka ce inna haza la shay'un ujab wannan abin mamaki ne wai su a ce Allah ɗaya za a bautawa shi kaɗai kuma zai taimaki duniya gaba ɗaya suka ce wannan abin abin mamaki ne wala har yanzu akwai wanda yake ganin in kace a tsaya ga Allah gani yake kai abin mamaki ne ko ba ku gane wannan ba shi sa idan muka zo magana muke yawaita maganganu akan zuwa gurin bokaye da malaman tsubu har yanzu a kashi 100 ba mu samu kashi ɗaya ba na mutanen da suka tsayawa Allah idan kana so ka gane wannan fita kauye ka je ka kalli ƴaƴansu kaga irin yanda ake amfani da shirka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya rataye wani abu a jikin shi ko ya darma to Allah ya wakiltar da shi da wannan abin amma ka zo yadda za ga an ɗarme yaro da ƙiri a gindi an ɗaure shi a wuya an ɗaure shi a hannu an ɗaure shi a- a a ƙafa amma duk da haka baya hanawa kuma wani ciwo in yi same sai a ce mayi ne ya kama shi ko kuka fahimci wannan ba ai kamata ya duk wanda ta ɗaura wa ɗan talaya to duk abin da ya same shi kuma ya- bai kamata ta yi magana ba wata ma- wata layar maganin cedi ce kuma sai ga ɗan yana cedin rashin lahiya kuma ta ce ciri ne kuma ga layar ciri wata maganin baki ce kuma sai daga ya ga ta ce waɗanda ta an sa mishi ro'a mishi baki wata layar an karma ta maganin layu ne ma- mayu kuma sai ta ce wai maye ne ya cinye mata ɗanshe yasa yake ciwon ciki ya kwana bai yi barci kaga shi har yanzu ana na ana shirka a fakaice waɗannan abubuwan wallahi ba na musulmi bane hanyar jirgin ƙasa daban hanyar jirgin sama daban ba a san musulmi da tsarma laya ko wani zare wanda aka bai kulli da yawa ba ko wani zunkutun zomo ko wani gashin kura ko wani haƙorin kare duk su ne ba wasu ne maganin to da Allah zomo in yana iya bada kariya ga ɗanki me yasa ya bari a kashe shi ya kare kanshi mana ya ya kare kanshi mana to duka waɗannan nau'i ne na shirka wanda har yanzu ana nan ana yin su saboda haka da ka ce a zo a tsaya a dogara da Allah a roƙi Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ke ba da kariya sai a ce ka ji su ko ɗan izala ne sai ga tsohuwa ta zo idan kin bar ɗanki bai tsara bashi komai tana miki fara ku haka kuke a bar yaro sungululum ba komai a jikin shi wannan ina wai fada take saboda baki ɗaya mai ɗan naki ba da laya wallahi wannan shirka ce ba ta da bambanci da mushrikan da suke bautawa gumaka abubuwa ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan su shirka ne a bar su ya kamata musulmi mu bar wannan abu amma saboda muna nesa da Allah har yanzu waɗannan abubuwan suna da tasiri a gare mu kai ba kawai ba hala cikin birnin hala cikin birnin idan ka leka sai ɗan kaɗan daga cikin wayanda Allah ya kiyaye to mu dogara zuwa ga Allah madaukakin sarki shi yake shi yake bada kariya ba wata lalata za ta kare miki da wallahi babu za ga an ɗaya mai ɗan ta ko'ina amma in yi mutu sai ka ji an ce wai baki ne aka mishi wai mayu ne suka cinye shi kuma ka ci a ɗarme shi kenan sai a zo a ce layar wuyan da ta hannun da ta gindin da ta kawar kuma a je a binne shi mayu sun cinye shi kuma ga maganin mayu kaya guda kaga har yanzu ana nan dai akan nau'in shirka Allah ya kare mu shi yasa su ma suke mamaki a ja'ala alihatan ilahan wahida shi annabi Muhammadu ya ce komai Allah yanzu a ce duk duniya kowa ya riko da Allah kwara daya suka ce inna hadha la shay'un wajab wai wannan abin mamaki ne a ce da Allah kadai za a dogara sai ya ce mi وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم Mm.
إن هذا لشيء يراد wantalakal mar'u minhum manya manya daga cikin mushrike suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tura shi yana da'awa akan abauta ma Allah shi kadai a dogara da Allah sai suka ce animshu wasbiru ala haliyatakum kai ku watse kowa ya tafi shi je hakuri akan abin da ya saba bautawa na iyaye da kakannu inna hadha lalle shi wannan da kuke ganin shi annabi Muhammad wala shay'un yurad wani abu ne yake nufi daban wani abu ne yake nufi daban na karkatar da mutane da kan hanya daidai shi har kullum mutumin da yake kan bata kai da kake kiran shi zuwa ga shirwa to kai ne akan bata kamar mahaukaci ne a gani yake kai ne baka da hankali shi yasa da kai wani abu sai ya dariya wai ka bashi mamaki kai ne wawa to duk wanda bai fahimci addini ba musamman a wannan zamanin wanda ya gane addini ba ta hanyar sunna ba wallahi yana cikin matsala kullun yana cikin rudu kai idan ka gane alkur'ani da sunna kai ne wayayye kai kake fahimtar inda gaskiya take amma duk wanda bai gane sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba to za ga yana da tawaya a cikin abin da yake na ibada akwai rudani a ciki shi yasa suka ce wai ku watse ku je ku yi hakuri akan bautar allolinku da ko saba iyaye da kakanu inna hadha la shay'un yurad shi Muhammadu ba kuma yake nihi ba illa wani abu ne yake nihi daban yazo da shi suka ce mi ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف wai maganar abautawa Allah shi kadai suka ce ma sami ina bi haza ba su taba jin irin wannan maganar ba fil millatil akhirah a cikin mutanen da suka shure a tarihin duniya ma suka ce ba a taɓa ba wani zamani da aka zo aka ce mutane su koma Allah ɗaya so a ganin su dole kawai sai an yi wasu alloli daban suka ce maganar kuma a ce Allah ɗaya za a dogara da shi shi kaɗai za a bautawa shi kaɗai yake ba da arziki shi kaɗai yake warkarwa daga cuta shi yake kashewa shi yake rayarwa idan ka samu shi ya baka in ka rasa shi ne bai yarda ba suka ce inna haza ilaktilak wannan wani abu ne wanda yake kirkire ne aka yi ba gaskiya ba ne a shi har kullum wanda bai kan gaskiya yana ganin gaskiya ita ce kirkire abin da yake kai shine daidai haka kullum mutum ya rika addu'a Allah ya shiryar da shi ya gane da shi gaskiya ya bashi ikon bunta wallahi Allah in bai soka da rahama ba gaskiya ga ta kana gani ba za ka yarda haka muta kana nan kana na balabi kuma Allah madaukakin sarki ya tashi kana tashin alkiyama ka tafi a ba daidai ba kuma Allah maka hisabi ka je wuta Allah ya kare mu da haka muna fatan Allah ta'ala ya shiryar da mu ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ko mun wahalarta ya nuna mana gane ƙarya ba mu ikon kauce mata ko mun dadin ta abinda muka yi dai Allah ka ba mu lada kuskuren Allah ya gafarta mana subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh